إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكمة تنزيله إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وألموا أن الله مع المتقين عباد الله عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة إثنا عشر شهرا منها أربعة هرم الشهر إثنا عشر شهرا منها أربعة هرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر عباد الله منها أربعة هرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحج وذو الحجة والمحرم ورجب مضر عباد الله ثلاثة سرد وواحد فرد لأجل مناسك الحج ولأم وللأمراء فحرم قبل قبل أشهر الحج شهرا وهو ذي القعدة لأنهم يعقدون فيه عن القتال وحرم شهر ذي الهجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون بأداء المناسك وحرم بعده شهرا آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين وحرم رجب في وسط الحول لأن زيارة البيت والاعتمار به لمن لمن يقعد إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوروه ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا عباد الله ذلك الدين القيم هو ذلك الدين القيم هذا هو الشرع المستقيم بامتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في هذه الأشهر المحرمة لأنهم آكد وأبلغ, وأبلغ, وأبلغ في الإثم من غيرها كما أن المآسي في, في البلد الحر في البلد الحر تضاعف لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلهاد بظلم نذقه من عذاب أليم وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام وقال قتادة في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا ما سواها وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء قال إن الله اصطفى صفايا من خلقه اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا واصطفى من الكلام ذكره واصطفى من الأرض المساجد واصطفى من الشهور رمضان وأشهر الحرم واصطفى من الأيام يوم الجمعة واصطفى من الليالي ليلة القدر فاصطفى من الليالي ليلة القدر فعظموا ما عظم الله فإنما يعظم الأمور ما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ‘yan uwa musulmai hukubar mu ta yau tana magana ne akan wata aya ɗaya da take cikin suratul tauba inna iddata shuhur inda Allahi ithna ashara shaharan fi kitabillah lalle watanni a wajen Allah tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasai wata goma sha biyu ne daga cikin wata goma sha biyun nan akwai guda fudu masu alfarma Ubangiji ta'ala ya ce, Fala tablimu fi hinna an fusakun, kada ku zalunci kawunanku a cikinsu, duk da cewa zaluntar kai a sauran watannin ma haramun ne, amma keɓewa waɗannan watanni guda fudu kada a yi zalunci a cikinsu, wato zunubi in aka zalunci a ciki zunubin ya fi girma, ya fi tsanani. An karɓo hadisi daga Abi Bakar. ya ce annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya mana kuɓuba a hajjinsa ta bankwana ya ce ku saurara zamani fa yana juyawa kamar yadda yake tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙassai shekara ɗaya wata goma sha biyu ne a cikin wata goma sha biyun nan akwai watanni guda fudu masu alfarma guda uku a jere suke su ne zulƙa'ada da zulhijja da kuma har ɗaya kuma a gefe yake shine wato wannan wata da muke kenan guda uku a jere suke ɗaya kuma daban yake waɗannan watannin da Allah maɗaukin sarki ya fifita su ya darajanta su a cikin wasu akwai wata ibada ta azumi da aka a ciki wanda shari'a san da su akwai kuma ibada ta azumi da ake yi a wani watan kamar Rajab wanda shari'a bata san da wannan ba kuma ba koyi bane da annabi idan mutum ya aiwatar da ibada ma ta azumi a wannan wata da zimmar cewa azumi na tsofi ne ko azumin mai wayo ko azumin mai lada wannan bid'a ce ba karantarwa ta annabi bane sallallahu alaihi wasallam kafin bayani akan nan Allah maɗaukakin sarki ya fifita waɗannan watannin ko da yake a jahiliya ma suna darajanta su suna girmama su saboda ko a jahiliya suna aikin hajji da umara irin nasu na jahiliya suna darajanta watan zulqa'ada saboda shiri suna zama su shirin tafiya aikin hajji suna darajanta watan Dhulhijja saboda a cikinsa ake yin aikin hajji. Suna darajanta watan Muharram saboda ana komawa gida a cikinsa, sai suke darajantawa. Rajab fa suna darajanta saboda tsakiyar shekara ce, domin shi ma shiri ga wanda za su zauna domin aikin hajji da umara. A watan Dhulqa'ada wata na goma sha ɗaya babu wata ibada ta azumi da shari'a ta kawo aka ce aka ce a yi kuma shi ma yana cikin wata mai alfarma daga cikin wata fuɗin nan amma a watan zulhijja kwanaki goman farko na zulhijja Allah maɗaukakin sarki ya rantse da waɗannan kwanakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da bayani masu ƙarfi akan waɗannan kwanakin yake cewa mamin ayyamin babu wasu kwanaki da ayyukan alkhairi suka fi soyuwa a wajen Allah fiye da kwanaki goman farko na watan Dhulhijja su ne khaira ayyamid duniya mafiya alkhairin kwanakin duniya kaf a cikin yini goman nan akwai yawmu arfa ranar arfa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wanda ba ma'aikacin ba mai aikin hajji ba to shi kuma zai yi azumi yawmu arfa kuma wannan azumin yana kankarewa zunuban shekara biyu ga kuma ranar layya a muharram ana yin azumin tasu'a da ashura tara ga wata da kuma goma ga wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan azumci wannan azumin kuma falalarsa yana kankarewa zunubin shekara guda amma a watan rajab babu wani wata ibada ta azumi da aka shar'anta a musulunci aka ce akwai har aka yi masa suna a ƙasar hausa da cewa watan azumin tsofi babu wannan ibadar a musulunci ko kuma wasu su ce azumin mai wayo ko ko su ce azumin mai lada to duka baya cikin tsari na addinin musulunci da ya karanta a ware watan rajab da yin ibada ta azumi mutane dai suna yi ne amma babu hadisi ko ƙwaya ɗaya ingantacce duk hadisan da suka zo magana akan falalar azumin watan rajab hadisai ne maudu'ai hadisai na ƙarya da kuma hadisai da'ifai da hadisan da aka ƙirƙiro ba daga annabi ba ba a bautawa Allah sai da abin da Allah ya ce a bauta masa sai kuma da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bauta wa Allah da shi idan ka yi da ka to za ka je gobe kiyama babu ladan mun samu labari cewa ya tabbata wani sahabi na ma'aiki alaihi salatu wassalam yana yin tasbihi sau ɗari ɗari maimakon talatin da uku salasa wa salatun sai mafarki ya je ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya tambaye shi ko dai kana karawa a tasbih yace shi ɗari ɗari yake sai ce to ai 33 aka ce iya yadda aka ce nan zaka tsaya azumi in kana son yin azumi zaka iya yin azumin annabi Dawud shine manzan Allah ya ce afdalus siyam mafificin azumi yau kai gobe ka sha kowane wata zaka iya yi har wannan Rajab din ma zaka iya yi yau ka yi gobe ka sha wannan akwai stamp akwai tambari na ma'aiki alaihi salatu wassalam a kai ko kuma kai azumin uku a kowane wata ko kuma kai azumin litinin da alhamis duk shari'a ta yadda da shi amma a ware a ce azumin tsofi to ina na matasa ina na masu jini a jika shi kan tsofo kan ma in ba zai iya azumi ba an masa rangwame aka ce ya ci abincinsa ya sha farau-farau ɗinsa ya sha kuninsa ya rama kuma ya ciyar abin da aka ce kenan har anas bin malik khadimin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya samu tsawon shekara ɗari da ɗoriya a ƙarshen rayuwarsa baya iya azumi ya tsufa sai ya kasance mi yake yi sai ya tara mutane ranar farko ciyar da mutum talatin shikenan yayi azumin ya biya azumin sa shi kuma ya ci gaba da shan farau-farau ɗinsa da dumaman sa to amma sai aka ware a ƙasa wasu aka ce akwai azumin tsofi wannan ba addini bane babu inda zaka ga an ce azumin tsofi babu shi tsofo cewa aka ce in azumin yana masa wahala ma ya ci abinci ya ciyar to zaka ga wasu kuma sai su yi wannan watan Rajab gaba ɗaya suna azumi sai su yi sha'aban gaba ɗaya suna azumi su zo su yi ramadan wata uku a jere to wannan bid'a ce aisha ta ce ba a taɓa samun annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata guda cir yana azumi ba in ba ramadana ba ba a taɓa samu ba in dai shirya ta annabi ne sallallahu alaihi wasallam ramadana ne kaɗai yake yinsa gabaki ɗayansa amma duk sauran watanni yakan yi azumi kuma yakan sha to bayan Allah mu tsaya a inda shari'a ta ce kar mu ƙetara Allah yana zaɓa daga cikin wanda ya zaɓa a cikin bayinsa abin da ya so nan da Allah ya ce fala tadlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunanku a ciki an ƙarfafa ne saboda zunubi a cikin watanni masu alfarma ninninkawa ake kamar yadda in mutum ya yi zunubi a makka ninninka zunubi ake to a watanni masu alfarman nan in ka aikata zunubi ninninka zunubin ake yi wannan kuma hikima ce ta ubangiji ta'ala da ya so ya yi haka sai ya ninninka zunubin an ce zunubi a watan nan masu alfarma zunubin yana da girma laifin yana da girma in kai zalunci a ciki ana ninninka zunubi duk da cewa sauran watannin ma sauran watanni na shekarar ma in kai zunubi ana rubuta zunubi amma ɗaya ake rubutawa zunubin amma a waɗannan watanni ninninkawa ake ba a yaƙi a cikinsu an hana ajiye makami ake ba a gaba ba a masifa ba a komai to Allah maɗaukin sarki yana zaɓa daga cikin bayansa wanda ya so daga cikin halittunsa yakan zaɓi mala'iku a cikin mala'ikun ma sai a fifita wani a ce ga shugaban mala'iku a cikin mutane Allah yana zaɓa kamar yadda aka zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin annabawa kaf gaba ɗaya to a cikin zikiri ma Allah ya zaɓa a cikin maganganu ma Allah ya zaɓa ambatansa zikirinsa shine ambatansa akan sauran maganganu kamar yadda a ƙasa a duniya gaba ɗaya sai Allah ya zaɓi masallaci ya ce shine ɗakinsa sauran ko'ina sai aka bashi sai Allah ya ce shi masallaci nan ne ɗakinsa. To, a watanni ma sai Allah ya zaɓi watan Ramadana da kuma ashhurul hurum watanni guda fuɗin nan, watan goma sha ɗaya da watan goma sha biyu da watan ɗaya da kuma watan bakwai na musulunci. Duk sai Allah ya zaɓe su ya fifita su, in kai zunubi a cikinsu sai a ninnin kama. in ibada ce kuma sai kai wacce ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka kirkiri taka kamar yadda aka kirkiri na tsofi duka hadisan ibn rajab alhambali ya yi littafi ya bayyace bayyana abin mamaki cikin falalar watan rajab ya faɗi abubuwa da yawa a kayin haka wanda duka ƙareraki ne ba su tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma za ka ga malama da yawa da sunan malinta suna shiga cikin media radio suna ta bayanin falalar wannan watan ba sa tantancewa babu hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yace akwai azumin watan tsofi babu shi babu hadisi ingantacce daga annabi da yace akwai azumin watan tsofi babu shi amma ka iya yin azumin litinin da alhamis ka iya yin azumin annabi dawuda har a wannan watan ka iya yin azumi uku a kowane wata duk wannan shari'a ta yarda da shi amma a ware a ce azumin tsofi babu shi idan ka ji ka je kai sai ka je kiyama zaka ce an gaya maka a wannan masallacin ba kyau amma ka ƙi ka je kai zaka ga baka da ladan saboda duk abin da ba a ce kai ba kai wa zai biya ka kai ne ka je gonar mutum sai kai noma ka nome masa gonar tsaf da ya zo sai ka ce ba ni kuɗin noma ce ni na sa ka ba shi yasa ka ba ya halatta ya karɓi kuɗi a wajenka kai za ka ba shi saboda ba ka sa shi ba to haka Allah maɗaukin sarki ibadar da ya ce a masa a ita zai ba da lada duk ibadar da bai ce a ba ka ƙirƙiro da kanka kai babu lada amilatun nasu ba ne ka yi ishirwar banza ka yi yunwar banza saboda haka akwai wani malami muhammad bin ishaq ya ce fala tadlimu fihinna anfusakum ay la taj'alu haramaha halalan kada ka sanya abin da yake haram ne kame shi halal kada ka sanya abin da yake haram ne kuma kame shi halal kar ka akasa inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman allahumma salli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad wa barik 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ودود يا ذا الأرش المجيد يا فعال لما تريد آمنا بالله وحده واستمسكنا بالأروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم حسبنا الله وكفى سميع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله muna tawassali da wannan khutba da wannan sallah da zamu yan uwanmu da suke wani halin kaka na kayi yadda suke wajen da babu tsaro ake kama su ake mai su kamar awaki ake farautar su Allah ka musu dauki Allah ka musu dauki mu kuma da muke zaman lafiya Allah ya ƙara kare mu Allah ya ƙara zaunar mana da ƙasar mu lafiya Allah ya zaunar mana da ƙasar mu lafiya Allah ya ƙara mana zaman lafiya cikin ƙasar mu ya Allah ka kawo mana zaman lafiya cikin wannan ƙasa tamu hawa-hawan farashi Allah ka saukar mana da shi ya Allah ka saukar mana da shi Allah ka albarkaci zuriyarmu matasanmu Allah ka shiryar da su dattawanmu Allah ka shiryar da su shugabanninmu Allah ka shiryar da su Allah ka ɗora mu akan daidai malamanmu Allah ka ɗora su akan daidai waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya sa aljanna ce makomarsu mu kuma in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani قوموا إلى صلاتكم